إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا عباد الله اعلموا أن العقيدة الصحيحة هي أصل الأصول وأساس العلوم فهي أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن هنا يتجلى أهمية الاهتمام بتعليم العقيدة الصحيحة للأمة وتعريفها بأسسها وفروعها إذ إن ذلك طريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة حقوق رسل الله سبحانه وتعالى وكتبه وتحقيق الإيمان بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء ثم اعلموا عباد الله أن كل صلاح في الحياة أساسه وكماله العقيدة الصحيحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر ولذلك اعتنى علماء الإسلام قديما وحديثا بتعليم الناس أمور عقائدهم الصحيحة والرد على المنحرفين عنها وقد تواترت أقوال العلماء عن ذلك قال الإمام الماوردي وأعظم الأمور خطرا وقدرا وأهمها نفعا ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى لأن باستقامة الدين تصلح العبادة وبصلاح الدنيا تتم السعادة ويقول الإمام ابن القيم كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام العبيد ويقول الإمام ابن رجب أفضل العلم العلم بالله وهو العلم بصفاته وأسمائه وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل عليه والتوكل عليه والصبر عليه والرضا عنه وانشغال به دون خلقه اعلموا يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أشد الناس اهتماما بتعليم أصحابه أصول دينهم وبتعليمهم العقيدة الصحيحة فقد علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون التوحيد والإيمان بالله أول دعوتهم ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا على اليمن فقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الإيمان ويعلمهم التوحيد لما ثبت في سنن ابن ماجه والطبراني في الكبير من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتية حذاورة أي أقوياء وقد قاومنا البلوغ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا عباد الله اعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معلم أصحابه ومربيهم رباهم على هذه العقيدة الصحيحة وعلمهم إياها وقد وصف نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لم يبعثني معنتا أي مشددا على الناس ولا متعنتا أي طالبا لزلاتهم ولكن بعثني معلما ميسرا رواه مسلم إن أهمية العقيدة الصحيحة يبرز دور تعليمها من أمور أولها كون ذلك وسيلة إلى تحقيق العبودية لله تعالى وإخلاص العبادة له وحده وفي ذلك امتثال لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فالعلم بالتوحيد فرض عين على كل مسلم لا يسقط عن أحد كائن من كان فلذلك على الأمة بل على علماء الأمة ودعاتهم ومصلحيهم أن يعتنوا بتعليم الأمة أمور عقيدتهم ولا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي كثر فيها الانحرافات عن هذه الجادة كثرت فيه الأهواء والاعتقادات المخالفة لما كانت عليه رسل الله فلذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس اهتماما بهذا الجانب فإذا رأى شيئا يصرف الناس عن هذه الجادة نبههم, نبههم على ذلك فلا يتركهم على شيء مما يخالف الاعتقاد فقد جاءه رجل كما في سنن ابن ماجه والمسند فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فاعتبر هذه المقولة التي تدخل في الشرك الأصغر جعل الند لله تبارك وتعالى ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ربيع بنت معوز في يوم بني عليها فوجد جاريتين تغنيان تذكران مفاخر آبائهما وتمدحانهم بذلك فلما رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غد فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجارية فقال لها دعي هذه فقولي بما تقولين لأن علم ما في غد من حق الله تبارك وتعالى وليس من حق أحد فلذلك يجب على دعاة الأمة وعلمائها ومصلحيها أن يعتنوا بأمور العقيدة ويجعلوها نصب أعينهم ويعلم الناس إياها ويحذروهم من كل ما يخالفها بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa mu sani cewa aƙida ingantacciya gina al'umma akan aƙida gina al'umma akan tauhidi wannan shine tushe wannan shine asali kuma wannan shine farkon da awa annabawa wadda suka gina al'umma a kanta shine ya za a yi a kira mutane zuwa ga intacciyar aƙida yaya za a yi a kira mutane zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai da ibada a kaɗaita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai da ɗa'a wannan shine aikin annabawa baki ɗaya kamar yadda Allah yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma mun turo mata annabi wa li kulli qaumin had ba wata al'umma illa face sai da Allah ya turo mata manzo aikin waɗannan manzanni idan suka zo za su ce ma mutane a bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai a nisanci wani abin bauta wanda ba ubangiji subhanahu wata'ala haka Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalna min qablika min rasulin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu aiko wani annabi ba a gabaninka illa face nuhi ilaihi musa allah muna wahayi zuwa gare shi cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun ba abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai ni allah fa'budun don haka a bauta mana subhanahu wata'ala daga nan ne ya yan uwa za mu gano mahimmancin mu gina al'ummanmu mu karantar da al'ummanmu mu ɗora al'ummanmu bisa ga intacciyar aƙida ya zamanto al'umma an ɗora ta bisa ga aƙida ta ƙwarai domin ɗora al'umma bisa ga aƙida ta ƙwarai ya ‘yan uwa hanya ce wadda za ta sa a gano waye Allah a san Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma ita za ta sa bawa ya tabbatar da imani da gaibi gaibi shine duk abin da baka gani ba baka riske shi ba wannan duk yana daga cikin gaibi waɗanda annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suka yi umarni mu sani cewa ya ‘yan uwa kowane gyara da za a samu a rayuwa to mu san cewa tushen wannan gyaran ginshikin wannan gyaran abin da zai sa a sami gyara shine ingantacciyar aƙida idan ana sa al'umma ta tsira idan aka ga al'umma ta shiga cikin hayaniya idan aka ga al'umma ta shiga cikin rikici da faɗace-faɗace duk ba abin da zai kawo zaman lahiya a ƙasa duk ba abin da zai sa al'umma ta zamna ta zamanto inna hazihi ummatukum ummatan wahida sai an cike wa ana rabbukum fa abruna a tsayar da aqida ingantacciya idan aka tsayar da aqida ingantacciya aka ba tabbatar da haƙƙin ubangiji haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi sannan duk wani mai haƙƙi aka bashi a lokacin ne al'umma za ta zamna lafiya a lokacin ne al'umma za ta zamantowa tana da tattalin arziki a lokacin ne al'umma za ta jin cewa ita ma wata al'umma ce tana da istiklaliya tana da cin gashin kai ta fuskar tattalin arziki ko ta fuskar karfin soja ko ta fuskar duk wani abu da ake takama da shi domin ci gaba a rayuwa shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa mu sani cewa asalin gyara in dai har ana sa a samu gyara to tushe tubali dan ba da za a dasawa na gyara shine zamanto an tsayar da tauhidi an kaɗaita Allah da ibada haƙƙin Allah subhanahu wata'ala an ba shi shi kaɗai siffofin Allah subhanahu wata'ala an siffanta shi irin yadda ya siffanta kanya da waɗannan siffofi da imani da Allah subhanahu wata'ala da manzanni da littattafai to wannan shine abin da zai sa al'umma ta gyaru shine abin da zai kawo ma al'umma ci gaba kuma asalin banna da rushewa al'umma da tarwatsewa al'umma shine zamanto an samu al'umma ta yi dumu-dumu cikin shirka da kahirci to duk al'ummar da ta samu kanta a cikin wannan hali ta samu kanta cikin nahani na hallaka sai dai mai ta Allah ya kiyaye ya ƴan uwa musulmi malaman musulunci ko a da ko a yau sun damu wajen karantar da al'umma ingantacciyar aƙida sun damu wajen ganin cewa idan aka samu ta gurɓatacciyar aƙida ko abin da zai bata ma mutane imaninsu ya taba masa aqidarsu ya taba masa musuluncinsu sun yi ƙoƙarin ganin cewa sun yi fito na fito da wannan aƙida ko fito na fito ta fuskar dalilai da mutanen da ke kira zuwa ga waccan aƙida gurɓatacciyar aƙida mara kyau wannan shine aikin malaman jiya kuma malaman yau ma abin da yake wajibi a kansu kenan a ɗora al'umma bisa ga aƙida duk abin da aka ga za a yi ƙalubale ga ingantacciyar aƙida dole a fito a yi da'awa a waye ma mutane kai a nuna meye aƙida ingantacciya meye abin da yake ba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba meye abin da zai rusa aƙida a yi ƙoƙari a nisanci wannan wannan wajibi ne da ya garataya a dukkan wani malami mai da'awa ya uwa musulmi malamai magabata sun yi maganganu waɗanda suke nuna cewa wajen da'awa dole ne mu kalli janibin aƙida a karin fara al'imamul mawardi yake cewa abin da ya yi komi haɗari abinda kuma ya komi mahimmanci abinda ya komi amfani shine duk abinda za a yi addini ya tsaya kuma rayuwar dan adam ta yi daɗi duk abinda zai sa addinin ka ya tsaya kuma rayuwarka ta yi daɗi ka samu sa'ida a rayuwa wannan shine abinda ya kamata kowannen mu yayi yayi ainihin ƙalubale ko kuma yayi ƙoƙarin ganin cewa fafutukar ya za a yi wannan abin ya tsaya don rayuwa ta yi daɗi kuma addinin mu ya tsaya abin da ya fi daɗi kuma yaya za a yi rayuwa ta yi kyau a nan gidan duniya rayuwa ta yi kyau a gobe lahira ya ce hakan ba yiwa sai lokacin da aka tsayar da addini hakan ba yiwa sai lokacin da aka gyara ibada hakan ba yiwa sai lokacin da aka tabbatar ma Allah haƙƙin shi haƙƙin Allah shine haƙƙi na ibada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma Mu'adh ibn Jabal haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah zuwa ga bayi su bauta ma Allah shi kadai ta su hada ubangiji subhanahu wata'ala da kowa al-imam ibn al-qayyim yake cewa mafi darajar ilimi a baki daya shine ilimin tauhidi duk ilimi na duniya duk abin da kake takama duk matakin da ka kai na ilimi duk matakin da ka kai na samun takardar kana da ilimi in dai ba ilimin addini ba ne ba kai kai alkur'ani ya kira ka al'ummi wanda yake bai san komai ba wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani muddin baka san Allah ba baka san manzan Allah ba har yanzu kai jahili ne al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi to ilimi game da Allah ilimi game da musulunci ilimi game da sanin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka gano ta ya za ka fitar ma al'umma ita wannan shine ilimi na gaba duk wani ilimi wanda ba wannan ba ko ma baya yake wannan shine ilimi gaba kuma waɗannan su ne ahalullahi wa khasatullahi su ne mutanen Allah su ne keɓaɓɓun ubangiji subhanahu wata'ala su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa al'imam ibn rajab ya yi irin wannan magana yake cewa mafi falalar ilimi al'ilmu billahi ilimi game da sanin waye Allah wa huwa al'ilmu bi sifatihi shine ilimin sanin siffofin Allah wa asma'ihi ilimin sanin sunayen Allah wa af'alihi ilimin sanin ayyukan Allah waɗanda suke tilasta ma bawa su sa bawa dole ya zamanto ya san Allah yana tsoron Allah yana son Allah yana ganin kwarjinin Ubangiji yana girmama Allah yana fakewa zuwa ga Allah ya dogara ga Allah ya yi haƙuri bisa hanyar Allah ya yarda da abin da Allah ya ƙaddara mai a rayuwa kuma ya zamanto wani abu na duniya ko wani bai shagaltar da shi dangane da Ubangijin shi subhanahu wata'ala ba wannan shine ilimi ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu tsananin sanya karantar da al'ummar shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi farkon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbanya shine ingantacciyar aqida shekara goma sha uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a makka ba abin da aka karantar da mutane illa bancin aqida sai sallah kadai da aka farlanta ta a daren isra'i da mi'raji amma shekara goma sha uku din nan da aka yi a makka dukkan su abinda ake karantar da mutane aƙida ingantacciyar aƙida su yarda akwai Allah su yarda Allah ya yi halitta su yarda la razika wala malika wala musarrifa wala mudabbira illa Allah abinda ake son kawai mutane su yarda da shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da awashi ya ƴan uwa in annabi yayi da'awa shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa ga aƙida ingantacciya mu a yau idan muna da awa shekara nawa kana kiran mutane zuwa ga aƙida in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara goma sha uku manzan Allah yana da isma kariya ta ubangiji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya himu fasaha ya himu komai amma tare da haka shekara goma sha uku yana aiki ne tare da kulawar Allah wahayin Allah ke juya shi amma shekara goma sha uku aka yi ana karantar da mutane ingantacciyar aƙida mu a yau ya za a kyala mutane a nan kuma idan aka ce wai za a da'awa ka a taɓo jaruban aƙida to kamar ka rushe musuluncin baki ɗaya ne domin musulunci shine aƙida aƙida ita ce musulunci to wannan ya ƴan uwa dole ne malamai da ɗaliban ilimi masu da'awa da karantarwa su lura da wannan su gano ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban ya cewa ko da da'awa za su da karantarwa da kiran mutane zuwa ga Allah ya zamanto tubalin farko dan ba da za a dasa da'awa a kan ya ya zamanto shine ainihin kira zuwa ga intacciyar aƙida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh ibn Jabal zuwa kasar Yaman sai annabi ya ce mai innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab ka sani cewa mutanen da zaka zuwa wajen su ba jahilai bane suna da ilimi a nan ne malamai suka ce yana daga cikin salo na mai da'awa mai karantarwa mutanen da zaka zuwa karantar da su ko da'awa wajen su ka san miye ɗabi'unsu da halayensu don ka san ta ina zaka fara da'awar taka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mai falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadata Allah ilaha illallah farkon abinda zaka kira sai zuwa gare ya shine a ta Allah da ibada kaga mu'azi ibnu jabal ne aka tura wajen ahli kitab mutanen da suke yahudu da nasara amma sai aka ce mai farkon abin da zai ayya dan tubali na da'awayya shine ingantacciyar aqida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ingantacciyar aqidar imani da tsoron Allah da takawa shine abin da ya karantar da sahabbai kamar yanda ya tabbata hadisin Jundub ibn Abdullah yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zamanin annabi yace wa nahnu fitiyatun hadawiratun muna samari amma masu ƙarfi masu karsashi ya ce ƙawamnal bulu muna dab da balaga ba mu kai balaga ba kenan suna irin sunnul murahaka din nan ya ce me ya faru fa ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-qur'an sai annabi ya koya mun imani kamun ya koya mana al-qur'ani ma'ana ya koya mana aqida ingantacciyar aqida kamun ya koya mana al-qur'ani bayan aqida ta tsaya a cikin zuciyarmu ta hasi ta yi kwai ta kyankashe kamar yadda imamu tantawi yake cewa imani idan aka dasa ma mutum imani da ingantacciyar aƙida to duk abin da ake son a sashe yana ana bayu ai yana yiwa shi yasa ɗaya daga cikin kahirai yake cewa bayan da za a yi mu ci nasara akan al'ummar musulmi sai mun cire wani abu da annabin sa ya dasa masa a zuciya aka ce miye annabin sa ya dasa masa a zuciya yace shine imani da kaddara da aƙida in ba mu cire aƙida a cikin zuciyar musulmi ba in ba mu cire aƙidar nan mai kyau a cikin zuciyarsu ba babu yanda za a yi mu ci nasara akan al'ummar musulmi kaga wannan wa shahida shahidun min ahli arni ne dan gidan arniya amma ya tabbatar da wannan magana shi yasa imam tantawi sai mai raddi yake cewa inna bashashatal iman idza bashat shighafal qulub wa tamakkanat takadu taj'al al mustahila mumkina imani idan ya shiga zuciyar bawa mummuni yayi kwai ya kyankashe yana iya sa shi abinda kai mara imani kana ganin kamar ba ya iya yiwuwa amma a wajen mai imani in dai da'a ga Allah ne riko da sunnan annabi ne riko da addini ne shi a wajen ya ba abin da ba yiwa a wajen shi to wannan ya ƴan uwa wannan ba zai samu ba sai lokacin da muka karantar da al'umma ingantacciyar aqida muka fara karantar da su aqida kaga anan wurin wannan bawa Allah Jundub ibn Abdullah sai ya ce annabi ya fara koya mana imani ne da aqida kamin ya karantar da mu alqur'ani bayan ya karantar da mu imani da aƙida ya ce sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu alƙur'ani fazdadina bihi imanan sai muka ƙara ta hanyar karanta alƙur'ani da muka yi muka ƙara imani a wancan imanin namu na farko wannan fa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ya ƴan uwa musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbai akan ingantacciyar aƙida ya karantar da su wannan aƙida ƙarara a rayuwa ta duk da tausayin shi shi yasa annabi yake cewa ni misali na a wajen ku kamar misalin mahaifi ne mai tausayin 'ya'yan shi ina karantar da ku abin da zai amfani ku yace cewa kuma inna allaha lam yab'athni mu'annitan ni Allah bai aiko ni dan in zo in tsananta ma al'umma wala muta'annitan kuma Allah bai aiko ni dan in zo ina bibiyar laifuffukan mutane ina tona masa asiri sai yace amma kawai walakin ba asani mu'alliman muyassira Allah ya aiko ni in zamanto malami mai karantarwa kuma malami mai tausaya ma al'umma shi don haka malami mai da'awa kakka zamanto mai tsananta ma al'umma malami mai kira zuwa ga da'awa kakka zamanto mai tsananta ma al'umma kowane hali da kake yi ka tausaya ma al'umma ka sassafta ka kalli halin al'umma ka diba ka sassafta a diba a gani saddidu wa qaribu wannan shine abin da ya kamata ainihin malami mai da'awa yi kuma sannan malami mai da'awa kai ya zamanto mai bin kwakwafi na mutane ba dan maslaha ta da'awa ba sai dan ya tona masa a jiri ko ya ci zarafinsu wannan ba al'ada ba ce ta malami mai da'awa ya yan uwa musulmi fara da'awa da tauhidi fara kiran mutane zuwa ga intacciyar aƙida abu ne wanda yana da muhimmanci a rayuwa muna ɗaya mazano lamba ɗaya lamba biyu waɗanda suke suna nuna man muhimmancin haka na daga ciki ta wannan hanya ce kawai ake iya kaɗaita ibada ga Allah muddin ba a sa mutane aƙida ingantacciya ba bayan da za a yi mutane su kaɗaita ibada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan za a sa mutane su yi ibada dan Allah shi yasa Allah ya ce ma annabi fa'alam annahu la ilaha illallah kaga shine ilimi na farko ilimin sanin cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda wannan ilimi na tauhidi ya ƴan uwa kowa ya sanya za a kaɗaita Allah da ibada wannan abu ne wanda yake fardu ainin shi yasa mai ahallari ya kawo cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi da ya ce ta su imani sai ya ce mi summa ma'arifatu ma yusluhu bihi farda ainihi sannan dole ne ka san abin da zai gyara maka abubuwan da suke na wajibi da Allah ya dora ma wani ba iya dauke ma da gaske akwai ilimin aqida ilimin tauhidi wani ba zai iya dauke maka shi ba dole sai ka yi ilimi ka san meye haƙƙin Allah meye za a dangana ma Allah meye za a kore ma ubangiji subhanahu wataala don haka ya zama wajibi ga malamai masu da'awa masu kira zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala su tashi tsaye wajen karantar da al'umma tauhidi wajen karantar da al'umma ingantacciyar aqida wajen nuna ma al'umma meye Allah subhanahu wata'ala yake so gare su meye Allah subhanahu wata'ala ya dora masu musamman a daidai wanga zamanin wanda za mu ganin cewa aqidu gurbataccen aqidu a wanga zamanin yadda ake sata dukiya haka ake farauta imani da aqida cikin zakatan bayi a daidai wanga lokacin ne ya zama malami ya sadaukar da lokacin ya ya sadaukar da rayuwa ta ya sadaukar da duk abin da ya mallaka ɗari damuna kaza kai ma malami tasiri wajen ganin ya za a iya tsamo al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wasu ƴan farauta imani wasu ƴan yaudara wasu mayaudara ƴan damfara addini suna neman su jaye mata imani su jaye mata aqida wani irin gudunmawa ce malami na Allah zai bayarwa don ya zamanto ya ceci al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƴan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yarda ba a ɗauki wani abu na haƙƙin Allah a bashi bai taɓa yarda ba wani mutum ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam masha Allah wa shi'ita in Allah ya so ka so a nan take annabi ya ɓata rai ya ce aja'altani lillahi niddan ka sani in zama kishiya ga Allah qul ma sha Allah wahdahu ka ce inda Allah ya so shi kada ni awa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu ƴan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rera waka za a kai amarya suna waka suna waka daga cikin waƙoƙin sai suke cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi a cikin mu akwai wani annabi ya san me zai faru a gobe annabi ya kira ta yace magana da kike hodi ki hodi amma ba wanda ya san abin da zai faru a gobe sai Allah daidai wagga gaba ki shahi ta ba ta cike kake faɗe ta to wannan fa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ya ƴan uwa malamai masu da'awa malamai masu karantarwa limammai ɗaliban ilimi ya zamanto da awakku ku gina ta bisa kan ingantacciyar aƙida ya za a karantar da mutane aƙida ya za a karantar da mutane haƙƙin Allah ya za a karantar da mutane haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ya za a yi ka sa bayan Allah su ji cewa su bayi ne na Allah ba wasu mutane ba masu ruskunawa ga wasu bayi waɗanda su ma Allah ya halice su a masu ruskunawa gaban ubangiji subhanahu wataala masu jin cewa ba abin da zai same su lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana masu jin cewa ba mai ɗaya ɗauka ya ba su ba mai iya hana masu ba mai iya kashe su ba mai iya rayar da su sai Allah wannan shine abin da addinin musulunci yake bukata zuwa gare mu wannan shine wajibin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu duk wani malami na Allah duk wani mai da'awa na Allah al'alimin rabbani kenan malami na Allah wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ainihin ya dora maya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi sannan ƴan uwa in ba su mance ba wannan mambari mun yi kira cewa akwai taimako na likita uwa da ɗanta wadda za mu yi wani yunkuri a wannan masallaci wancan sati an samu kuɗi jika 47 ko wani makamancin haka mun ce za mu yi sati uku hudu muna yi kenan yanzu ma in an kama sallah yan agaji za su shiga cikin jama'a su wa kowa abinda Allah subhanahu wataala ya sare mai gidauniya ce muka bude domin tallafa ma yan uwanmu da ke nan ainihin likita uwa da ɗanta domin a samu cewa ainihin mu ma mun yi wani yunkuri mun kula da yan uwanmu ainihin musulmi wanda kuma ya zuba kuma ya san cewa yana da wani amini ko dan uwa ko wani nashi wanda za a iya faɗa mai shi ma yunkuro to ainihin koha buɗe take idan mutum ya zo ko da kai tsaye je kai uwa da ɗanta ya yi daidai in ya zo nan bakin uwa da ɗanta akwai alaji halle in aka baya wannan dama shine ainihin ke kula da wannan tsari insha Allah ta'ala sannan kuma ana sanar da yan uwa cewa gobe a masallacin juma'a na 'yan kasuwa ana ba da jini inda mun san cewa muna da matsaloli na jini musamman zamanin masassarin da ake ciki wadda muke hata Allah ya kama na saukin su jama'a musamman yara ƙanana ana yi ta samun matsala wani lokacin kuma ko da an samu jinin akwai lokacin da aka ce an samu jinin mutum hamsin amma jinin ishirin mutum ishirin da bakwai duka aka zubda shi baya da kyau baya yanzu akwai ƙauyukan da daga nan mara da ake ɗaukar jini a basu sun zo ga shekaran jiya buɗa likita babba a nan jihar marada a zo a bada ligini su ma cikin bankin ta likita babu jini uwa ba ta da ina ɗiyanta ɗa ya zo ne ma wajen uwa ita uwa sha mama ita ma ba ta da to don haka ya ƴan uwa mu yi ƙoƙari wannan taimako ne na addini mu da kanmu idan muka yi za ka ƙara lafiya idan ka ƙara lafiya kuma ka taimaka ma ƴan uwanka domin yan uwanmu kasa shiga cikin wani hali musamman yara ƙanana sawa'un wannan kira da aka yi ko kai kawai haka ka tashi ka je likita ka je ka samu cewa kana bada a takaice dai ana bukata sosai wanda ya je yana iya a gobe karhe tara na safe ana bada wannan jini a masallacin juma'a na fin juma'a na yan kasuwa a nan markaz ake bada wannan jini a yi kokari ya yan uwa mu yi kokari mu je mu taimaka mu bada domin mu taimaka ma yan uwanmu mu yi kokari ainihin mu kama jiki wajen yaƙi da wannan cuta da muke ciki wadda muke roƙo Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin ta wanda kuma ya san cewa shi ba zai iya ba za a iya zabarar da wani ko ina aiki akwai yare kalkashi na dan da za ni iya in zabarar abin duka dabaru ne wani ɗayan aka ce mai je kai shi ya dawo akwai jika biyar da gudu za a kai wace a ɗibi litar bakwai ma shi ya faɗi to irin waɗannan ya'yan uwa idan muka san wannan mu yi ƙoƙari mu agaza mu taimaka mu taimaka Allahumma izzal islamul